به ومن ناره العظيم يا همة الشيخ اخبري لنا بهذا المحضر فالتقاتي بنظرة تأتي لنا من زفر نعم يقيني يقيني لا يقينا مصطفى الكون اصطفى ودادي shine wato ainihin yana tsare ni abin zaɓin halittar Allah abin zaɓin Allah annabi Muhammadu
istafa widadi lahu yayin da soyayya na ya tsarkaka gare shi shi ke nan sai zama ya tsare ni ba ni ma matsala
iz fihi ainu baqa'i domin cikin annabi muhammadu ne ainihin baka'i na yake bayan fana'i
fanaitu bihi ba'da al-baqa'i na yi fana'i wato gaban zan allah bayan baka'i fayastawi baqa'i bi khairil alamin fana'i Sai ko fana'i na yayi daidai da baka'i na amma tare da biyayyen halitta shine annabi Muhammadu ba da fana'i baka'u
fa inda hishala qababu yawman Shehu ya ce idan kuduban Allah suka gigice ɗaya rana limashrabin a mashaya faquduhum li sahwi sai in ja su zuwa mashaya ta ta watsaka inda ba a gigicewa in kuma an gigice na jaka na kwankwada maka ka watsake mashayashe ibrahim kenan Mhm.
bishtidadi ruwa'i da wato karuwan nan na ainihin asakai na kwarren ido na na hasken mazala
fa ashrabu min sahwi al-mahabbati ina sha daga watsakakken nan na muhabbar annabi fatiyan halin kasancewa ta bayan na sha ina mai shayar da masoya fala sukuru yulhi babu wani kuma maye da zai shagaltar da ni ko da wannan na shayar a da tsamuke cikin mazala bal udimu saqa'i bari dai ana mai dawamar da tsarkaka na zuciya gare mu ni da waɗanda na shayar
bi yumni nabiyil hashimi na samu haka ne da albarkar nan ba mun dangi allazi mata tanaffasa fi qalbi shine wannan ko da yaushe ta nafusi da busa na fatahi a zuciyata sabana diya'i take sai ka ga haske na yana mai bayyana yana mai karfafa yana yaduwa da saurin busar ma'aikin Allah a cikin zuciyata
afada ilayya minhu ya kwararo zuwa gare ni daga gare shi Haqqan.
hakika wa innahu hakika manzon Allah afada li ghairi min fiyudi hiba'i ya kwararar da kwarare kwararen fairi zuwa wani nama daga gare ni daga baya bayansa fuyuru da yake kwararo mu har daga cikin fairorin nawa ma wani nama ya sha ya kwarara a kansa daga cikin fairar da ya kwararo mu ga ta muna ciki Allah ya ƙara mana Na'am.
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da mun ga Allah kuma salamuhu an gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai buhuri nada'i Suko alu da samu wato koguna ne na baya-baya daga Allah radiyallahu anhu.
harfu sa'i Na'u.
فوالي رسول الله وهو مشيئي وقد نالني ما كان زدا ممنئي فقا كل نار أو قدوها عداوة لخادمه حيث الكل عين مدنئي تبعني وداد المنحى منا وقادني جرامي له والخلق منه مصدئي لبيب كريم راهم ونافع وسيلة كل الناس في كل موئي طوائفه خير الطوائف كلها بهم جاءت الأرجاء في كل مربئي لقد هام شوقي في الجلابل موحنا لدى بوس في قوم رقود وحجئه فشخصي لهم وال... فشخصي لديهم والفؤاد بطيبتهم بجيران سرك ساجدين وركعي ألا يا رسول الله جلي بنظرة تفوق بها قيدي بتيماء بلقئي وتلحقني بالسابقين علمتهم أبي بكر الأعلى الوزير المتبئي كذا سيدي ألف الغواص للفاروق حبي من قدع سرادا لنا وفق الجنان سويدئي وعثمان ذو النورين وإن كلامه وجامعته وجامعه إذ لا تهين مجمعي كذسن والصهر المفخم بابه علي ولي الهيك اسم الممنئي وطلحة سعد والزبير سعيدنا ونزل دراهم وابن عون المصنعي وحمزة والعباس والليس خالد أولئك قومي إن تراهم بمزمئي وأي نبي جاء مثل محمد ومن هذا وحيا مثل ذكر ففضئي فموسى كليم قد سقى الله قومه به فدماء من رحم مربئي وليس يحاكي ما أرانا محمد سقانا بماء فهد من بين أصبعي وبعد انطلاق البحر شق محمد لنا قمرا فوق الهواء المرفع وأي صحاب مثل من قد ذكرتهم فلم تر عين شبه قوم موفيه فمن نقباء المصطفون لشبههم وأنصار عيسى دون صاد المشفع أبا القاسم الماهي الدلال محمد أحبك حقا والشهود أذلني على الخد دمعي أكتب شعر موحلا على تمس في حال تراه موزعي فما نزع a gare ni dan iyayya ya khadimihi ga hadimansa shine ne in ya suka hura ta ba abin da ba a yi wa shehu ba wani abu ma baya faduwa daga mutanen Allah suke na'am fal kullu ayyu mudayyi kowanne daga cikinsu masu hura wutan nan annabi ya yi mun maganinsa kowanne ya zama abin tozartarwa ainihin abin tozartarwa ko ba komai inkari da matsa waliyan Allah lalacewar baya mata isa kuma ko labarin mutum ba a ji ko shirme yake ka miƙa wuya kawai balle tafiyar Allah amma duk wanda ya ja yake ban yadda ba ko je ba yake zagi a yi ba shi dan mun kiran da suka yi tun daga annabawa har zuwa walewa kaji a kowane gari akwai masu inkarin bayan Allah motsin sa ana ji wani tsoro ma da na nuna wa yara nan na ce wannan mutum wani malami ne na bugawa da gatari manya-manyan mutanen su malam namu haka suke tomu gaban malam sun asitina tare tantane amma kawai da gausu ya fito suka mika wuya ya ce a kasu je ce a nan aka rabu na sauran haka koma ana sai da ice aka zama mai sai da icen ba jarin icen aka koma sai da kara sai da aka kai sauran malamin bola ake zubawa ce inda ka ce za ka ja bismillah wani abin da za a yi kar mutum ya sake allah bayan allah na mu dai kullum godiya da muke da iyaye kyan kai shehu ya zo allah ya haɗa mu muka bi muka karshe kenan allah ka ƙara annabi da kaga dai yadda suka hura wutar ƙiyayya da hasada shehu ya ce annabi ya kashe wutar su kuma kowa ɗaya bayan ɗaya an bi shi ya zama ainihin tozartacce Allah ka kiyaye na'am tabani widadul munhamin na ice hakika soyayyar munhamin na ya ja ni ya jagorance ni wa qadani garami wa ni garami babani luga ce ta ƙadani an gane ko yawwa saboda tafannuni adami ko ɗabani jidde guda du fa'ilin mafu'i kenan ko soyayya nan na ba a shimin dangi ya ja ni kuma sai kuma cewa wa ƙadani dan kai ɗalibi ka gane ya kuma ja ni lahu izuwa gare shi wal khalqu minhu musaddai kuma zuciya nawa gare shi abin saja'antawa ne ina ta faɗin abubuwa abin da nake faɗa yana ta fitowa cikin saja'i saja'i ina magana a hudu ba saja'i saja'i ina yabo ina kana jin kaciyoyi na fita kamar saja'i saja'i wa kasiran ma ati bi nuzumi ma la yarzu zo da abin da ma waƙa ce amma sai in zo da abin da lizumta sa bai lizumta ba don sada iya tashi dai abin ka je yana yin kama da juna da daɗi shine abin da shehu yake nufi
tabibun annabi masoyi ne na Allah karimun mai girma ne da karamci rahimun mai jin kai ne ga bayan Allah wa huwa nafi'un shi kuma mai amfani ne ga halittar Allah kakaf sallallahu alaihi wasallama wasilatu kulli nasi shi ne tsanin nan na dukkanin mutane fi kulli mawqi'i cikin dukkanin ma'abka da mazaunan halitta kakaf annabi ne tsanin mu zuwa ga Allah
bawa'ifuhu jama'un manzo sallallahu alaihi wasallama shine mu al'ummarsa khairu tawa'ifi kulliha su ne mafifitan dukkanin jama'u baki ɗaya ba na ɗawafi ba fa ta na jama'u eh saboda kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ko saboda manzon Allah muka samu haka jama'unsa shine al'ummarsa su ne ko mu ne mafiyan dukkanin jama'u na annabawa baki ɗayan su bihim da'at al-arja'a da su ne sasannin nan na ƙasa ba a ta haskaka fi kulli mazba'i cikin dukkanin wato masauka ko ina al'ummar annabi ta haskaka na duniya baki daya laqad haja shauqi shehu ya ce hakika shauki na ya motsa fil balabili a balabilu mawhanan wani yayin ladadu su fi qaumin a wajen dosa ma wato shauki na ya motsa fi qaumin ruqudun cikin jama'u waɗanda suke suna yin bacci wa hujja'i da kuma masu masu kwanciya rukudun shimfiɗaɗɗu kuma masu bacci a dosa ko na nijar dosa Mm. balabilan can kuma gari ne a farisa to duk dai da naje ko ina nake tafi da ina cikin shauki nace da na zo dosa ma ina ta yabon annabi cikin shauki mutane na kuma da na sauka gun su da yan rakiya ta dare yayi na sun kwakwanta suna ta bacci ni kuma ina ta yabon manzon Allah na'am fasha hasila daihim jikina ina nan gare su a dosa wal fuadu bi daibatin amma zuciyar nawa yana ɗaiba can wajen maza Allah bi jirani sidqin a makota na gaskiya sajidina masu sujjada wa rukka'i masu ruku'i su ne sayid na abubakar siddiqu wajen maza Allah ala na'am saurara ya rasulallahi ya manzon Allah zulli bi nazratin ka yi baiwa gare ni da duba tafukku biha qaidi da za ka kwakwanta za a kwance kulle-kulle na na maruruwa na biha da wannan kallon da za ka yi mun ganka balo-balo ya rasulallahi an masa kuma a yi mana ah Hmm.
bi taima'i balqa'i ina taimako kuma balƙa'u Allah ka kwance wannan Hmm.
gure ne duka a kwakwance saboda sababin duban manzon Allah ya rasulallahi ga ni a taima a balƙa ga ni a nan a kwance mun komai suna ne daga Mad- sunayen madina Na'am.
وتلحقني وتلحقني بالسابقين ka riskar da ni sadiqina Hmm.
wata lahiq ka riskar da ni ya rasulullahi da magabata Alimtuhum.
da yin suna sabiquna al-awwaluna Hmm.
ila al-islam alimtuhum su marigayen nan sabiquna al-awwaluna ni kan haƙiƙa na san su
أبي بكر الأعلى ka ga tilhiqini bi abi bakari ya jarra ta bi din nan ne bi sabiqina wannan kuma bayani tuli'uni bisabiqina alimtuhum itirafi ne amma waccan bacci take jarra nan kuma bayani ne a kasa mun shi a cikin baraket tuli'uni bisabiqina alibakare ma'ana نعم na san su su ne manyan nan masu daraja na fadaka
أبي بكر الأعلى الوزير shine المتبئ abubakar mafi girman waziri wan- wajenka wanne yake mutabba'in kuma abin bi na halittar Allah kaza sayyidi al-faruq haka nan ka- da shugaba faruku shi ne sayyidina umar dan haɓabi hibbiya mangada sirajan lana wanne yake masoyi nawa kuma wanne yake ya zamanto fitila gare mu wasal jinani tsakiyar nan na aljannatu ta mai daɗi wanne yake shi babban mutum ne mai daraja mai asali su mai da umai halin kirki sai da na umaru shi ne siraju aljanna Hmm.
ya siraj ya umaru in ji manzo Allah ya kalle shi a cikin ban babu manaqibu sahaba a cikin muslim ko ya ce ya umaru anta siraju aljanna Eh, ko wanda manzo Allah ya faɗa shine wata rana manzo Allah yana ta bayani sai na abubakar sun fita da sai na umaru sun bashi cikin gida da iyali sai manzo Allah ya kama bayani sai umaru da Allah sai aiko da wani annabi bayan ni lakana umar Eh, da dai Allah zai wani annabi bayan ni da umaru ne ce kai umaru shine fitilar mutanen gidan aljanna duk wanda zai shiga sai na rasulullah ya kawo abubuwa da yawa amma wannan sai ya zo shine na ƙarshe hadisin da yake cewa shine fitila na mutanen gidan aljanna duk wanda zai shiga aljanna da hasken kafar diga digin jikin sai da na umar ya ake ganin hanya a shige da shi ko mutum nawa ne da hasken sai da na umar ake shiga aljanna ana ne sai da aisha ta ce ta rasu lallahi baban na hukuma fa la yadubana hawa in huwa illa wahayin yuha sai ya ce babanki sannan tun ya daɗe aljanna an kai shi kamar yadda ake kai amarya ɗakin ta yana can ya huta sai ya shiga ya daɗe sannan umaru zai zama fitila saboda kasan gaba da gabanta kuma mun ga abin da ya faru a yaƙin hudu da aka samu karayar yaƙi da sai na umar ya ga manyan sahabai sadaukai da an halaka su ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma ya zamanto ana ɓoye shi ana ƙoƙarin ya za a yi a kai ma'aiki inda ba za a taɓa shi ba shi ne har a lokacin da suka yi ƙoƙari aka je aka kai shi jabalul miski ɗin nan ko da na faɗarar nan sai mazala ya rasa yana umar yana ta kuka shi kadai yana rusa ihu sai ya ce umar menene yake sa ka kuka bayan bashi annabi an ban jina jina sai ya ce ya rasulallah yaƙi ya kai inda ya kai dole ne na yi kuka me ya ce da shi umaru ka nutsu inda allah ya shirya dukkaninmu yau zai halakar da mu ba mai tsira sai kai kai za ka sai da na umar kenan na'am kaza sinu haka nan dan uwa na mazan a kai ketar wa usmanu zunnuraini sannan Usman- usmanu ma'abocin haske biyu shine sai na usmanu eh, dan affan ma'abocin haske biyu ya auriya ta ma- yan manzon Allah ta yi wafati sai da rukayya ko manzon Allah ya kara masa da sai da umma kulsum ko ita ma ta yi wafati ma'aiki ana yi gobe za a tafi badar ma aka yi janazarta to ka gani mazala ya ce a gurin kabar na za a binne ta ya ce usman na baka ɗaya tara su na kuma baka ɗaya da ina da ya budurwa budurwa zan ta baka ko sun kai arba'in suna mutuwa ba zan daina baka ba Allahu akbar wannan kadai ya ishe shi gaskiya ne
kuma mun ga inda mai mutakabat ya kawo shigo wasu gidan manzon Allah lokacin ma'aiki ga sai da hafsa da sai da aisha suna nan a zaune ga sai da sauda duka sai da sauda ta fita sai sai na rasulullah sai sai da aisha sai kuma sai da hafsa sai aka ce ga sayyidina abubakar yana neman izini zai shigo ya ga manzo Allah annabi yana kishin gyaɗe da mayafi rida a jikinsa babu riga ba rawani ana mayafi ne babba annabi yake zama ciki sai ya ce a gaya wa abubakar ya shigo ya shigo ya zauna suka gaisa suna ta hira can sai aka ce ga sai na umar sai ce shi ma ya shigo da ya shigo shi ma ya zauna ga sai da aisha ga babanta ga sai da hafsa ga babanta ga baban kowa annabi muhammad ana ta hira ana ta tattaunawa sai can sai aka ce ga sayyidina usmanu shi ma yana neman izini sai maza na ce to a dan dakata sai annabi ya tashi ya sa jallabiya ya sa jibba ya naɗa rawani ya gyara ya zauna daidai sai ce shaushe ya shigo shi ma ya shigo aka gaisa aka zauna aka gama komai ka duba alfairin bidirar ai ka kamun kawo shi kowai sai da ya zauna aka gama da ya tafi sai su bayan sun tashi bacin sun tafi sai da suka ga sun tafi suka dawo sai sai da aisha ta ce ya rasulullahi muna da tambaya ka gani don haka idan ka samu irin wannan a gida ka dinga nutsuwa ai koyi da gidan ma'aiki manyan kenan masu nutsuwa masu ilimi masu hankali kan gabu amma harka ta kishi na mata da sai ni ina nan sai sai dai mun zo na ta saita su ko har ka zo ka ce kai dai mai matar ka za ta ce nan akai wannan alaran ma koyon muku ta mai magana mai tafsiri ya ce kissatin fi kissatin alaran ma ne ya zo ya gama da abin da zai sannan ya je gida sai su yi na firfiri da daddare sai ya shafari da wutari da matansa jami'i suke to sunan ita wato amaryar yar ta gaban goshin mai ɗakin gabas mai juya malam sunan babanta isa shi kuma ita uwar gida sunan babanta ibrahim sunan mafi uwar gida kuma sunan babanta musa wajen da aka zo shafa'i da wuce ya karanta surat al'adun nan in zo sufi ibrahim ko tsoro sai allah amma sai da ma'amarya za a mace sunan uban kowace wanda sunan uban ta da hankali ta fara fushi bin sanya aka yi bai da bayanin da zai mata ya kusa halaka ina neman a dai zauna lafiya amarya ta juya masa ya rasu mafita ya sai mata bayani Allah bai sa da isa a nan ba ai sai kai mata babanki isa na cin cikin ƙur'ani akwai shi da yawa isa bin maryama ko to ita kuma tana ganin kullum sai an faɗi sunan uban wancan da uban wancan ya ba ta haƙuri ya ba ta haƙuri nan ya ga ta fara cika shi ne da ya zo karantawa yana zuwa sofa ibrahim a amu sai ayi sai ala zai jefa kansa gare shi ibrahim ya ce wa ko ballaga tanzila ma za da ma na kas zai ƙare to mun san allah da suka zo suka samu ma'aiki sai ta ce ni babana ne ya baka ni ni ce kai sarkinka ne ya rasu lallai amma abubakar ya shigo baka gyara ba sannan kuma sai da hafsa ta ce ni ma babana umar gashi shi ne ya haife ni ya baka ni amma ya shigo kana kishin ya ɗanka da mayafi ya rasu lallai baka gyara ba to kaga idan ba dan sha'anin mata ba ai annabi ba sai ya gyara ba shi uban kowa ne annabi uban kowa ne amma dan ya dawo da su a bashariya sai ya dawo da su gurin Allah sai ya ce musu amma amma Usmanu kai fa ka bashi ya kuma yanzu da zai shigo shi ne kake gyarawa kake rawani kake shiryawa saboda shi sai ce awala astahi man tastahi malaika yanzu ba kwa ban sai suka yi shiru kowace ta shiru ma'aiki ya dinga kawo musu magana daban-daban na wahayin Allah na mala'iku na jin kunya Usmanu sai na Usmanu ko giftawa zai a hanya mala'iku na rahama da suke yi hanyar sai sun gyara sun nutsu saboda kunyarsa to kaga daga cikin darajojinsa kenan na'am wa'i kalamahu me kiyaye zancen Allah shine sayyidina Usmanu alqur'ani
wa jami'ahu kuma me shine mai tattara shi shi ya hada alqur'ani ka gani izla ta hina mujam dan hada shin bai yiwu ba ba dan Usmanu ya hada ba an ta tunani ya za a yi sayyidina Umaru dan hayyansa ya hanga ya hanga ya za a yi ba hada qur'ani ba sai sai na umaru ne ya haɗa musafi usmani yana nan ma na original ɗin ma a maka a gidan tarihi to kaga idan wani ya zo ce zai ce kayi wani abu na addini bid'a ne ka ce qur'ani ma bid'a ne zamanin annabi an haɗa shi ne to sai da na usmani ne ya haɗa tunda bid'a ta zama ta komai bid'a ne an mace hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi fa'i ar-rashidi ko da za a yi karambani ai idan dai waɗannan bayan Allah daga hudun nan aka samu wani abu daga gunsu sai a haɗa shi da manzo Allah sunna ne kuma ba su ba ma duk sabon da suka zauna da annabi in suka zo da abu wannan hadisin ya ingantar da cewar duk abin da suka zo da shi ba bid'a bane sunna ne to qur'ani aka tattara mana shi wanda baki ɗaya alkur'ani bai haɗu duka a cikin hannu ba ko a karanta a faifai ko a takardu ko a fata da aka yi hada a'a sai da sai na usman ya zo ya tattara shi ya haɗe shi ya rubuta shi ya tabbatar da shi ya nemi alarammomi yan uwansa aka zauna su taran nan aka yi tabi aka tabbatar da komai ya haɗu sannan a cikin matan annabi makaranci yadda ta san ƙur'ani ta haddace shi kamar maza ita ce sai da hafsa ko aka kai mata ta duba ta kuma dubawa ta tabbatar da komai an kai wasu na usmanu da kwana uku ta ce a kuma karɓo shi za ta kuma duba wani abu ta kuma karɓa ta kuma bi ta kuma dubawa tana taimawa usmanu wannan abu yayi kafin a mayar ma zuwa ga sayyidina usmanu shi allah ya karɓi rayuwarsa ƙur'anin a hannun sai na hafsa aka karba aka kuma fito da shi cikin ya zuwa lil maktaba Allah ya saka da su shehu yake ambato a haɗa shi da su kuma an haɗa shi Allah ka haɗa mu da su na'am kafa sinu haka nan ɗan uwan maza Allah wa sihirul mufakham shine sayyidina ali sihiri fujiji wato siriki wannan yake abin girmamawa babuhu kofar nan ta manza Allah aliyu shine sayyidina aliyu dan abi talibi waliyul haqqi shi waliyi ne na gaskiya ko ka ce waliyun lahi shi waliyin Allah ne
hisnul mumanna'i kuma isini tsari na ne wanda yake mai hana abubuwan sharri sayyidina ali sansa da girmama shi ya isa ya zama tsari ga bawa shi sashe wuce hisini ko birni na na tsari almuman na'i mai hana afuwar sharri shi ne tsari na aliyu karramallahu wajahu wadal hasu sannan da dal'atu sa'adun sa'adu da kuma sa'adu wa zubairu da kuma zubairu an sa'iduna awamu da sa'idu kuma wa nazlu jarahin da dan jara'u wa ibn aufin shi ne abu ubaidatu ko wabin aufin da dan aufu al-muqanna'i shi wannan yake abin sawa kana'a wa hamzatu wayannan mubashirina bil jannati ko sannan daga cikin waɗannan bayan Allah manya-manyan marigaya da nake so annabi ka riskar da ni da su akwai amman annabi shine Hamzatu dan Abdul Mudallabi wal abbasu da Abbasu amman nasa dai والليث خالد da kuma Khalidu wanda yake zaki ne na Allah أولئك قومي wa'yancananka su ne jama'ata إن تراهم بمجمعي in ka gansu a matattarar jama'a inda duk ka gansu a duniya ko lahira jama'a ta kenan ni nasu ne suna wani duk na san su ban ware kowa ba ba mu soki kowa ba ba mu soka cikin su yadda duk Allah ne Eh, san annabi ya cika kenan idan da gefe sai ka ji ana kyan wani ko ana ganin kuskuren wani amma su dan annabi ake son su sallallahu alaihi wasallam baka yi shewa yana cewa ina son sahabbai ba ko arani uhibbul urba wa sahaba jumlatan wa alan wa ansaran li hubbil muzammili saboda san annabi ake son su in ka da mutum na son sayyidina abubakar to san annabi ne in ka ji kishiyar haka kuma kishiyar haka ne Allah ka kiyaye na'am وأي نبي جاء مثل محمد yace wai wani annabi ne cikin annabawa ya zo irin misalin annabi muhammadu jawabi babu
ومن هذا وحيا wa ya tara wahayi مثل ذكرك misala zikiri Mm.
turafi Mm.
misalin wato zikirinka shine qur'ani akwai wani akwai wani annabin da ya zo da wani wahayi ya kama ya zo- ya kai qur'ani akwai wani annabin da ya tare wahayi daga Allah irin naka wahayin qur'ani babu فاصدقي zartar ka faɗi haka kai ma me ji inda duk ka so ka faɗa babu wani wahayi da ya kai wahayin annabi babu wani zance ko wani littafi saukake daga Allah da ya kai ƙur'ani faɗa gaban kowa mu ma kowannen mu ya zama fasu da abin mawato umar ke na'am فموسى كليم ce kaga annabi Musa abokin zancen Allah قد فقى الله قومه Ubangiji Allah ya shayar da jama'unsa به فاد ماء daga shi ne ainihin ruwa daga albarkacin annabi musa ruwa ya kwararo من رخام da wan- daga kan wani dutse mai tudu مربع wanda yake mai ainihin kusurwa hudu dutsen nan da nan ne yadda ke shi da sannan sai mai fashi kowane ruwa ya dinga bulbulowa kabilun asibar din nan ko da qur'ani ya gaya mana su goma sha biyu sai kowanne kafa ta dutse sai kafa goma sha biyu ya dinga bulbulo da ruwa kowane kabila su goma sha biyun nan da suka zo kowanne sai ya ɗauki kafa ɗaya ya dinga ɗiban ruwa suna sha kada alima kullu nasin masharabahu
وليس يهاكي ما أرانا محمد bai zamanto ana iya kwaikwayo da abin da annabi muhammadu ya nuna mana ba ko ku ka- rufa nan ba ta bina'i majahuli ba ne ta sulasi ne shi musa ne laisa yuhaki bai zama yana iya yin kwaikwayo da abin da annabi mu muhammadu ya nuna mana ba dan ya daki dutse ruwa ya fito to ba zai iya yin abin da annabi ya nuna mana ba Mm.
menene annabi ya nuna mana na fitar da ruwa فقانا بماء yace ya shayar da mu dubbai da ruwa فاد من بين أصبعي da ruwan nan ya bulbulo ta tsakankanin yan yatsunsa ai ya fi na dutse shine nake faɗa cewa a bincike a mu'ujizozi na manzo Allah da yawa za a ji mu'ujiza an faɗe ta guda ɗaya sai a ɗauka ita kenan aka yi a an yi irinta da yawa an yi irinta da yawa ruwan nan da ya bulbulo ta yan yatsu laka za a tsira wasu suna kawo tarihin sai a ce an yi wata ruwayar an ce ruwan tsakankanin yan yatsu ne suka bulbulo wasu kuma sun ce sun bulbulo ne ala ru'usul asabi a saman yan yatsu suka dinga fitowa kaga ba sai ka ɗauka saɓanin ruwaya ba ne a'a an yi na nan ɗin an yi na nan da yawa kuma an yi nan ba so ɗaya ba an yi nan ba so biyu ba kuma an yi na tafin hannun ma duka ya ta da ruwa ba an fitar da idan ka tada ta ba aka mayar maza Allah ya mai rabbi aina ka tada ko wannan ma kharajat a uhud da aka cire ya ba manzo ya mayar ma annabi ya sa dan yatsa ya cikin da kasar da yayin da yake cikin fatar annabi ya rufe ya suma aka kwantar da shi yana tashi idan ya dawo ya kyau ya fi na nan ma to wannan aka sani ko to an mai da ido an mai da ido an mai da ido ba ɗaya ba to haka ma'ujizozin annabi suke kuma ba su yanke ba suna ta suna ta karuwa wanda duk annabawa da manzanni mujizozin su sun kare amma na manzan Allah ba su kare ba suna nan na'am
wa badan filaqil bahri bayan kuma cecewar ruwa na kogi shaqqa muhammadun lana qamaran shi nan musa da yadda ke ruwa nan nil ya buɗe ya bango suka shiga ruwa ya garu ai nasa bujiza kenan ko da fir'auna ya rashin kunya ya biyo ya shiga ya ji ba daɗi amma nan musa da banu isra'ila da suka imani da shi sun haye wannan na annabi musa kenan ko amma shi ko manzo nasa
shaqqa lana qamaran ya tsage mana wata da yake sama fawqa al-hawa'il muraffa'i shi ko watan abin ɗaukakawa burbushin hawa na sama annabi ya kira shi kuma ya tsage kowa ya gani ko kuma shi ma tsagewar watan ba su ɗaya aka yi ba fa yawa ya tara wata sa'atu wani shakal kamar an yi mai tsagewa biyu an yi mai uku ka gani kuma an yi adadi ana cikin tafiya da sahabbai da manzon Allah duk abin da kaji an ce annabi alaihi salatu wassalam an yi to ba ɗaya aka yi ba a mu'jizoji an yi na jabalu abi ubais ko da jabalu safa da ya sauka ya kirawo wata wata izo ya yi ƙasa annabi ya umarce shi ya tsage ɗaya nan ɗaya nan sun gani an yi ya tsage kuma ya zama guda uku ɗaya nan ya fi kauri nan ya siriri kuma siriri watan ya zama sannan ya shigo ya shiga ta dubban ma'aiki ya fita ya sama ya koma to tsagewar wata ma ba biyu aka yi ba uku ba Eh, duk abin da ka ji na mujiza na manzon Allah to in ka ji wannan rike shi amma da wani irinsa na'am wa ay sahabin misla man qad zakartu wai a wani sahabi ne daga sahabban annabawa misalin irin waɗannan sahabban da hakika na ambace su falam tara aynun idanuwa ba ta zama tana gani ba ha qaumi misalin wato masu kama da jama'una su ne sahabban manzo bi Allah mawdi'i a wani bigire babu Allah bai taba irin su ba Allah bai yi irin su ba babu kamar su su ne waliyai na al'umma ta annabi Muhammadu da baki ɗayan su ba a fice su ba a kai su Mm. Shehu Tijjani ya gaya mana ya ce aikin mu kaga su khatimul auliya'i wanda an ka cire su su sabon annabin to da abin da ya faru waliye daga nan har ila yawon kiyamaci da waliyan da kafin su na dacen har zuwa annabi adamu ba waliyin da ya kai shehu tijani amma ce aikin mu dangane da su yace kamar rarrafan tururuwa ne da kuma tashin tsuntsuwan nan gaggafa mai giftawa ko tashi komai kokarin kama ba za ka iya gane mece ce wacce matsuntsuwa ce saboda karfin tafiyarta shi ne imamun nazi shi yake cewa fa amaluna ma'ahum kama kala shehuna ka ɗairar kaɗaci ma'adadi bi numailaki su ba sa kamuwa ne kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ishe da ɗayan ku zai ba da uhudu duk kuɗi ne dutsen uhudu ko su kuma su zo su ɗan ɗauko rabin rabin mudu su bayar nasu ya fi naku gurin Allah baya kama ko kafan nasu saboda kusanci saboda samun albarkar zamansu da manzon Allah a cikin khairul quruni
faman nuqaba'ul mustafuna li shibihim ina naqaba'u suke waɗanda suke ababen zaɓa- ababen zaɓi ba su zama masu yin kama da su ba wa ansaru isa su ko naqaba'un nan mutanen banu isra'ila ne zaɓaɓɓun bayan Allah da Allah ya yi musu cik a lokacin annabi Musa wanda su suke ta bugawa da Fir'auna naqaba'ul